الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مباك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da dawowa a zango na uku darasi na uku a cikin karatun wannan littafin na manzumatul ha'iyya libni abi dawud a darasin da ya gabata mun tsaya akan inda malamin na bayani akan hadarin suka game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mafi girman hadarin shine sukar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar suka ne ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayin malamai suke cewa at-ta'nu fi an-naqili ta'nun 'ala al-manquli at-ta'nu fi an-naqili ta'nun 'ala al-manquli zagi ne zagin ko sukar wanda ya rawaito abu to sukar abin da aka rawaito kin ne kina ya an ce wannan mutunan banza ne to za ka ga magungunan da bari ana ɗaukar su na banza to shi ne dama manuhar da ta sa a makiya addini suke ƙoƙarin ganin sun tallata masu ƙoƙarin sukar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don sukar su suka ne ga addinin gaba daya sai malai mana bayani akan imani da kaddara akan cewa shine alama mafi girma ta addini to za mu tashi nan inda ma da yake cewa wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حامل السيل إذ جاء يفصح إذ جاء يطفح ما لا يتي ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا كما كذا كي إنكاري دان سبو دا جاهلتي نكيرا ومنكرا منكر دا نكير ولا الحوضة ko kuma alhaud shine tabkin da za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna ganin shine alkautsar wasu kuma suna ganin alkautsar daban alhaud daban alkautsar suna cewa naharun ne fil janna shi wani tabki ne da Allah ya mutum aljanna shi kuma alhaud wani tabki ne da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lahira kahin aje aljanna a ardul mahshar lokacin da za a zo a wajen a hisabi kamar da ya tabbata a hadisi za a kawo rana a kusan kanun mutane sai ya kai ga kishirwa sama mutane yawa ana cikin wannan kawai sai a tsinkaye tabki alama ta ruwa sai mutane su rugo zuwa ga su shan wannan ruwan suna zuwa sai su isko mala'iku da bulala ana bugun wasu wasu kuma ana tura su gehe su tahi su sha ana bugun wasu wasu ana barin su je su sha sai manzo Allah yana yana cewa wannan al'umma ta ce sai a ce masa innahum laysu min ummatik innaka la tadru ma ahad innaka la tadri ma ahdathu ba'daka sai a ce wa'annan ba sa daga cikin al'ummaka domin bayanka sun kyarkyara wasu abubuwa sun bar bin tafarkinka sun koma bin bidowi da son zuciya to a takaice wannan shine alhaud wal mizan da kuma mizani innaka tunsahu yace kada kai inkarin waɗannan abubuwan domin in kai inkarin su in ba kai inkarin su ba ko kuma innaka tunsahu lalle kai ana maka wasiya akan kada kai inkarin waɗannan abubuwan kina anan dai kawar manzo Allah kawar malam yana bayani ne akan hayatul barzakh rayuwa ta bayan mutuwa rayuwa ta kabari domin a cikin rayuwar kabari ne ake samun munkar da nakir wanda suke su ne masu wannan tambayoyin guda biyu na marabbuka wa madinuka wa mannabiyuka wanda amsar da mutum ya bara ita ce za ta ba shi lamunin samun ni'ima a cikin wannan kabarin kamar yadda manzo Allah yake cewa idan ya kasance mutum ya ba da amsa sai kabarin ya kasance masa raudatun min riyadil janna kabarin ya kasance masa wata gona daga cikin gonakin aljanna in kun bai bada amsa ba sai kasance masa hufratun min hufarin niran wani rami daga cikin ramuna aljanna Allah ya kare mu kenan daga ciki kuma almizan shine ma'auni wanda za a auna ayyukan mutum faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فلا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الله يكرم wannan shine kenan al-mizan ma'auni wanda za a auna ayyukan kowanne mutum dangane da awu na alkiyama malamai suna ganin awu kala biyu ne akwai awu na ayyuka kuma akwai awu na shi mutum karan kansa za a auna mutum kuma a auna ayyukan shi kamar da ya tabbata a hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai sai ibn mas'ud ya hau akan akan icce sai kwabarinsa suka shaye to mutum ne shankalalle sosai to da kwabarinsa suka bayyana sai wasu sahabbai suka mishi dariya na ƙananan kwabri da ke gare sa kamar kambolan fara suna dariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wannan kabarin nasa in aka auna su a ma'auni a ranar alkiyama sun yi dutsen uhudu nauyi wannan sai ya nuna mutum shi karan kansa ana ne ana auna sa sai malam ya ce wa kul yukhriju Allahu al-azim bi fadlihi minan nari ajsadan min al-fahmi tutrahu kuma kace yukhriju Allahu al-azim bi fadlihi Allah yana hutarwa da falalarsa minan nari daga wuta a jisadan wasu jiki ma'ana wasu mutane minal fahmi bayan sun zamanto gawayi kenan ana hutar da wasu mutane daga wuta wasu jiki daga wuta wanda sun zama gawayi tuturahu sai a jehwa su alan nahari akan teku filfir dausi da yake a cikin aljanna tahya bima'ihi wanda wannan gangar jikin zai rayu wannan gangar jikin da aka jiwa za su rayu bima'ihi da ruwan wannan tekun ka habbi hamimi saini idh jaa yatfahu kawan misalin a hamimi saini shine me yake da suna kunwa ta teku lokacin da take zuwa tana walƙiya ma'ana suna baki kirin idan aka jefa su a cikin teku na aljannatul firdaus sai su koma bayan suna baki idan su koma kal suna kyalli wannan ishara ne zuwa ga hadisi kamar da ya tabbata wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya khruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min imani zai shitowa daga wuta duk wanda ya kasance a zuciyarsa akwai koda ƙwayar zarra ta imani da Allah ma'ana wannan abin da yake nuna mana shine duk wanda ya yarda da la ilaha illallah imani na gaskiya da ita ko ya shiga wuta da ƙarshe sai ya hutu ashe ita la ilaha illa shi tauhidi garantir ne wani lamuni ne na rishin dawama aljanna na rishin dawama a wuta he na'am jazakumullahu khair na rashin dawama a wuta shi yasa duk zunubin da mutum zai yi in dai ba shirka bane ba a huda min tsammanin mi rahamar Allah shi yasa kaga duk lahin da mutum yi in dai musulmi ne in ya mutu za a yi ce mishi mi Allah ya gafarta mishi ko amma duk aikin alkhairin da in dai ba musulmi bane ana cewa Allah ya gafarta mishi a'a ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina manzo Allah ma baya halatta yayi ga nemi gafara ga wanda ba musulmi ba ga wanda ya mutu mushriki a takeice wannan dai nan muna mafi girma abin da ya kamata mu kula da inganta shi ne tauhidin don shi ne lamunin tabbatuwar mu aljanna to shine manzo Allah yake waɗanda suke da tauhidi zunubin su ya kai su a wuta aka kone zunubin to za a hudo su daga wuta suna a gawayi sai a tsoma su a tabki na aljanna fi ake tema ma'ul haya ma'ara ruwa na rayuwa ana tsoma su sai su wanke gaba ɗaya daga baki irin kinnan su kuma horare fes a hudo su a sa su aljanna sai malam ya ce
وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح
يتي وإن رسول الله للخلق شافع kuma lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto lil khalqi ga halittu wa qul fi azabil qabri haqqun muwaddah kuma kace dangane da azabar kabari haƙƙi ne ma'ana abu ne wanda yake tabbatacce muwaddah kuma wanda yake karara an bayyana shi babu gumudi ma'ana anan abubuwa guda biyu ne manzo Allah yake karantar da mu daga cikin aqidar ahlus sunna manzo Allah yana ceto kuma ceton manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kala biyu ne akwai ash-shafa'atul 'amma akwai ash-shafa'atul khassa ceto wanda manzo Allah zai yi ma gaba ɗayan halittu a ranar alkiyama da ceto wanda manzo Allah zai ma ɗaiɗaikun al'umma ɗaiɗaiku daga cikin mutane ceto al'am shine wanda za a zo a ranar alkiyama ana tsaye arzul mahshar lokacin da za a kawo rana kusan kanun mutane ana zindir aihuwar uwa mutane su zo suna roƙon annabawa kowane annabi aka zo a wurin shi ku roƙi Allah ayi hisabi ƴan wuta su tai aljanna ƴan wuta su ƴan wuta su tai wuta ƴan aljanna su tai aljanna kowa ya san mazamnin shi ma'ana azaba ta ishi mutane to kowane annabi aka zo da ƙarshe sai ishara zuwa ga na gaba da ƙarshe sai ishara zuwa ga na gaba har ai ishara zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wurin sai ce ana laha ana laha wannan ce san dama na wani wannan ce san dama na wani malamai suna ganin wannan shine ishara zuwa ga al-maqam al-mahmud al-maqam al-mahmud ana ganin da ke ko wannan matsayi wanda yake wuraje wanda ba wanda wanda ke da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na zuwa sai ya je wajen Allah yayi sujada ya dago kansa sai a ce irfa dago kanka ishfa tushaffa kai kai ka nemi ceto za a baka ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya ubangiji al'ummata ya ubangiji al'ummata da ƙarshe ne dalilin wannan addu'ar ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a yi hisabi in wuta su tai aljanna in aljanna su je in wuta su tai wuta in aljanna su je aljanna na'am kenan wannan shine ash-shafa'a al-amma ash-shafa'a al-khassa shi kuma shine ceto da manzo Allah zai ma wasu mutane daga ciki masu kula da wasu ayyuka da manzo Allah ya gai daga ciki misali manzo Allah ya cewa duk wanda ko da yaushe yaji ana kiran sallah bayan an kare kiran sallah yake Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata duk wanda yake wannan bayan kiran sallah to halat shafa'ati yawm al-qiyama cetuna zai halatta akan ranar al-qiyama da wasu dai daga cikin ibadu da manzon Allah ya gai wanda in mutum yana yi zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine ash-shafa'a al-khassa Allah ka sa manzon Allah ya cece mu na biyu kuma shine dangane da imani da azabal kabari imani da azabal kabari malam ya kawo wannan domin akwai masu inkarin azabar kabari ana ana gane da ke ko misali ɗan ƙur'ani zalla ɗan ƙala ƙato suna inkarin azabar kabari suka ce alkur'ani babu inda aka yi bayanin azabar kabari alhali kuma alkur'ani akwai misali inda Allah yake cewa annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya dangane da mutanen fir'auna da aka halakar Allah ya ce kullum ana gitta su ga wuta nan ishara ce zuwa ga hadisin da manzon Allah ya nuna cewa dan wuta za a nuna mishi gidan shi a wuta ko kuma a buɗe wata ƙofa ta wutar wuta ta rika mi ta rika bugota to shine isharar wannan ayar ma'ana mutanen fir'auna da aka halakar a cikin kaburburransu an buɗe musu ƙofa ta wuta wuta tana mai tana bugun su da shahida mai hadisin ya bayyana ayar ko bai bayyana ba ya bayyana ayar kaga wannan shine kira na gaba shine
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا كما كدك كاهر دا ما تسلى وإن عصوا كودا كسن تابا كودا كسن يتابو فكلهم يعصي domin kowa yana sabo shine ma'anar fa kulluhum ya'si domin kowa yana sabo wa zul'arshi yasfahu shi kuma abuci al'arshi yana yahewa sha'iri ke cewa man zallazi ma sa'a qattun wa man lahu al-husna faqat waye bai taba yin zunubi ba kuma waye komi nasa daidai ne ma'ana wannan yana nuna aqida ce ta ahlus sunna duk wanda yake sallah ya yarda da la ilaha illallah to dalilin zunubin sa bai sa a kafurta shi ana gane da ko domin akwai masu wannan aqida daga cikin mu'tazila da khawarij masu ganin in mutum yayi babban laifi to yana kahurta yanzu misali yan boko haram suna daga cikin khawarij sun yadda da wuzun muna sallah amma kuma duk da haka bai hana su mi su kashe mu kuma bai hana su ce mu menene kahurai ne ana gane da kyau bai hana su ce kahurai idan mi dan sakon da wai muke yi to shine wannan kenan kenan aqida ta ahlus sunna matukar musulmi ya bayyana shi musulmi ne a zahiri kuma yana sallah lana zawahir wallahu yatawalla sarair mu yi aiki da abin da yake zahiri abin da ke zuci Allah dai ya sani wannan shine kenan kenan matukar mutum na sallah ko mi zunubin da yake ba za a ce mishi kafiri ba sai in ya kasance dai zunubin da yake irin wanda yake hudda mutum daga musulunci ne ma'ana kaga mutum na bokanci kuma yana sallah wannan ko tantama babu menene kahuri ne sallah shi ba ta ba ta ba ta ba ta da shi a musulunci domin bokanci kahurci akwai bambanci tsakanin wanda zai tahiya wajen boka da wanda shi ke yin bokanci shi mai tahiya wajen boka wannan hukuncin shi ya danganta daga abin da yi in bai gaskata ba tahiyar da ya sallah ba za a karɓi ta kwana arba'in ba in kuma ya gaskata shi kuma manzo Allah yace ya me ya kafurta man ata arrafan saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to shi kuma wanda yake bokancin shi babu wani tantama akan kafiri ne shi yasa hukuncin sa shine me kisa hukuncin sa shine kisa idan kana so karanta wannan ayar ta mai yake da suna wattaba'u ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا أي وما كفر سليمان بتعليم السحر annabi Suleiman bai kafurta ba ta hanyar koyar da sihiri kenan sai nuna da ya koyar da sihiri da ya mi da ya kafurta wannan shine kenan na gaba malam yace wala ta wala ta'taqid ra'y al-khawarij innahu maqalun liman yah ba mu karanta shi ba nan ko ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح يتي ولا تعتقد رأي الخوارج إنه كذا كي قدرت kada ka yi imani da ra'ayin khawarij kai da ka yadda da ra'ayin khawarij innahu maqalun domin ita magana ce liman yahwahu ga dukkanin wanda ya faɗe ta ya yurdi wa yafdahu to zai fada a wuta wa yafdahu kuma zai kunyata ma'ana kada ka taba yadda da ra'ayin khawarij suwaye khawarij wanda suke ganin al-kabira irtikabul kabira mukhrijun min al-milla ma'ana aiwatar da manyan zunubai yana fitar da mutum daga me daga musulunci kawarij wa asalin su sune wanda suka fara kafirta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sahabban manzo Allah sun kafirta dan me yasa wai dan saboda sun yi babban layi ne babban layi wada da suka yi kun san ai fada babban layi ne ko musulmi ne musulmi su yi wada to waɗanda suka yi suka ce to duk gaba ɗayan su kafirai ne ana gane da kyau ko da wasu daga cikin kurakurai da aka samu sun yi aksa sai suka ce sun kahorta to su ne kenan yace kada kai kada kai kada ka bi ra'ayin khawarij masu kahorta musulmai dan sun yi babban zunubi domin duk wanda ya wannan ya bi wannan ra'ayin to yurdi zai halaka wa yafdahu kuma zai kunyata wala taku murjiyan la'uban bidini kuma kada ka kasance murjiyan murji'a la'uban bidinihi mai wasa da addininsa ala innamal murjiyu domin duk wanda yake bin ra'ayin murji'a bidini yamzahu to shi wannan yana wasa da addini ne nan malam yana bayani ne akan wasu firqa dalla da ake cewa murji'a murji'a su kuma aqidar su shine matukar mutum ya ce la ilaha illallah to duk abin da zai bai hudda daga musulunci ana gane da kyau ko kuma suna ganin shi imani a zuci yake da ka yi imani a zuciya sallah da baka yi azumi da baka yi duk wannan ba zai tasiri ba al'imanu inda hun ya ake su imani a wajensu kawai ƙudurtawa ne ana gane da kyau ko kuma har yanzu akwai irin waɗannan in kana so ka samu irin su ka ji ƙasashen turai haka ake koya musu su a wajensu da yake suna religion ce da kowayensu addini shine itikadi da ka kudurta shi kenan shi yasa za ka samu a wajensu akwai kurwayen furatikan akwai kurwayen nan furatikan ma'ana musulmi mai ibada ta aiki da musulmi wanda baya ibada ta aiki misali da yawa daga cikin 'yan kwallo musulmai haka su da yawa daga cikin mawaƙa musulmai haka su za su ce masu musulmai ne amma ba su sallah su musulmai ne amma ba su azumi su musulmai ne amma ba su kayan musulmai ana gani da kyau ko haka su haka a kiristoci ma ana samun haka kiristoci na mabaru su da zuwa iglis a kiristoci sun yi yawa sosai to wannan su ne su imani a zuciya yake nan ma ana samun irin su ko kaga karuwa ka ce mata yi tsoron Allah ce imani a zuciya yake ko ka ga budurwa tana fitsara ka ce mata ki yi tsoron Allah ce imani a zuciya yake to ai Hausa suka ce labarin zuciya a tambayi huska ko ma'ana idan har zuciya gyararra ce to huskan ma gangar jiki zai kasance mi gyararre kenan kamar shi abin da yake gangar jiki shi yake gaskata abin da ke cikin mi ke cikin zuciya a zandar mun yi wata muhadara mai taken دروس التوحيد في الأمثال الهوسوية درس التوحيد أتين كريم مغانا نهوسا أتين من كاوانا كريم نتيوا labarin zuciya a tambayi huska ma'ana duk wanda zai ce maka yana da imani amma ayyukan shi sun saba ma imanin to ƙarya yake wannan shine kenan na'am kenan wannan su ne murji'a yace kada kasance murji'a domin su suna wasa da addini ne domin ta ya za a ce kai imani da Allah kun baka bin Allah تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لأمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع يجي وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح yace wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun kace shi imani magana ce da niyya wa fi'lun da kuma aiki ala qawlin nabiyyi musarrahun kamar da yazo a maganar manzon Allah karara wa yanqusu tawran bil ma'asi kuma yana ragewa kai tsaye bil ma'asi da sabon Allah wa taratan bi ta'atihi yanmi kuma wataran yana karuwa da biyayya ga Allah wa fil wazni yarjahu kuma shine yake yin rinjaye a cikin ma'auni ma'ana aikin ka shine in an auna a cikin ma'auni zai yi rinjaye ko kishiyar haka ana ganin da kyau ko anan kamar yana inkari ne kamar yana nuna aqida ingantatta ta ahlus sunna shine al'imanu ƙaunun watiƙadun wa amalin ana gan da ku magana ce da ƙudurtawa da kuma mi da kuma aiki kuma haka Allah ya ce innan lazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innan lazina amanu wa amilu salihati ula'ika hum khairul bariya ka sunan duk inda kaga Allah ya ka amanu sai ya kame aiki mana don a nuna imani na zuciya kawai baya ta ce an hada da me sai an hada da aiki sai an hada da aiki akwai wani hadisi da suke ruda da shi shine cewa ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu aljanna ko ma min ahadin yudkhiluhu amaluhu aljanna babu wanda aikin shi zai tashi aljanna sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah haka ya ma'aikin Allah sai manzo Allah yake eh wala ana illa an yatakammadani Allah bi rahmatihi sai Allah ya cakuda min da rahamarta to suna suna bada dalili da wannan hadisi ai manzo Allah ma yake aikin mutum baya mi baya mi baya kai shi aljanna dan haka kenan in dai kai imani da Allah ke ta sheki ayarka to sai dai shi wannan hadisin ba yana nuna aiki baya tasiri bane wajen shiga aljanna in ba haka ba to mi umfanin ma'auni da za a auna a ranar alkiyama abinda wannan hadisi yake nunawa tsadar aljanna ce yake nunawa domin Allah manzo Allah sallallahu alaihi cewa ala inna til'ata Allah ghaliya ala inna til'ata Allah aljanna abinda Allah ke talla tsada ke gare shi abinda Allah ke talla shine aljanna ma'ana ana nuna tsadar aljanna ne ta yadda baka iya babu aikin da zaka iya baka aljanna dan tsadarsa ba wai aiki baya baka aljanna bane ana gane da ko wannan shine kenan shi yasa al-Imam al-Qahtani a cikin nuniyarsa wanda ita ce na so mu yi daura akan ta nuniyatul qahtani to sai dai ita yawa ke gare da sosai wanda kwana biyu ko da kwana biyu muka ce musa ba sa ita duniyatul qahtani tunda tana da kusan baiti 300 da wani abu eh 600 600 da wani abu ana ga ku ji yau baiti 33 ne amma ku ji lokacin da muka doka to ina ga baiti 600 da wani abu kusan 700 amma ina da niyyar insha Allah za mu sanya ta daga bayan da koma na huta zan zabi inda ya dace ko kuma inda aka gaice mu sai mu je mu yi ta na yake cewa إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جناني ويزيد بالتقوى وينقص بالردى وكلاهما في القلب يعتدلان yace imani mu da Allah haka waken yake baiti 300 da wani abu yace imani mu da Allah tsakanin abubuwa guda uku ne amalun aiki wa kaulun da magana wa atiqadu jinanin da kuma kudurtawa ta zuciya in aka ce kaulun shine ka ce la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kaulun kenan i'tiqadun ka kudurta a zuciyarka cewa ba abun cancanta da bauta sai Allah Muhammadu dan aikin Allah ne wa amalun kai biyayya gare su manzon Allah da shi Allah madaukakin sarki ko mu ce Allah da manzon sa domin Allah shine a gaba ko da yaushe sai ce wa yankusu tauran bil ma'asi wa taratan mun fasara shi a sheko yawa shine shi ma al-kahtani yace me yake da suna amalul mukun wa takadu wa yazidu bit taqwa wa yanqusu bir rada imani yana karuwa da tsoron Allah yana ragewa da me da sabon Allah da kaji imanin kai yana ragewa to alama ce ta sabon Allah ka ya me yayi yawa da kaji imanin kai yana ragewa alama ce ta yawan ibadar ka ya me ya karanta me zai sa imani ya haɓaka ya hauhawa shine yawan ibada yawan ibada shi yasa kaga lokacin da yake kowane lokaci nisan da sabon Allah shine lokacin mi lokacin Ramadan lokacin Ramadan ko da ake akwai shedanu yawan ibada da muke yi shi kanshi zai hana sabon Allah ya mi ya yawaita ana gane da kyau ko wannan shine kenan malam yace ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتصعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح يتي ودع عنك آراء الرجال وقولهم يتي كبر رأي مزاجي دمهم قنص فقول رسول الله أذكى وأشرح domin maganar manzon Allah azka ita ta tsarkaka daga kuskure wa ashrahu kuma ita ta yi bayanin duk abin da kake son bayaninsa ba na dai anan yana shan kullum mu game da at-tamassuku bi sunnatin nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kada wani yazo ya ce maka zaka iya fassara qur'ani ba tare da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba duk wanda yace zai fassara qur'ani ba da hadisi ba to da ra'ayinsa ne zai fassarawa to da in bi ra'ayinka da in bi ra'ayin manzo Allah walehi ba a ma hadawa ko sai ce wala taku min qaumin talahau bi dinihim kada ka kasance daga cikin mutanen da suka yi wasa da addinin su fa tata'ana fi ahli alhadisi sai ka rika suka game game da mutanen hadisi wa taqdahu ana gan da ku kana aibanta su kenan kada kasance daga cikin mutane masu wasa da addinin su sai ka rika suka game abota hadisai da aibanta su إذا ما اعتقدت إذا ما إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح إذا كقدرت ونا الدهر أجبان يا رايونك يا صاحي أي يا صاحبي يا كي أبوكينا إذا كي أيكي دوانا النصيحة كي أيكي دوانا أكيدر دنجي أجبان يا رايونك فأنت على خير تبيت وتصبح to kai za ka kwana da alkhairi kuma ka tashi da alkhairi an rawaito a wasu a wata abiya cikin sai ya ce wannan ita ce aƙila ta a meke da suna ahmad bin hanbal ita ce aƙila ta ma'aifina yana nufin abu dawud ita ce aƙila ta sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aƙila ta ahlus sunna wal jama'a nan muka zo kenan ƙarshen wannan abiya cikin a takaice dai idan kuka lura gaba ɗayan wannan abu ya cikin darussa ne akan aqida ta ahlus sunna wal jama'a to kenan nan za mu dakata in akwai wasu ƙarin bayani da ko wata mulahaza ko kuma wata tambaya kenan duka koha abu da take kafin mu sallame gaba ɗaya insha Allah نعم نعم بسم الله أها نعم نعم
imani bai taƙaita da wani shekara ba wanda nufi zuwa eh eh tunda wannan nan ya ƙara mana bayani a kan mizani da sauran da sauran su suna nufi. Na, na, eh. To nan, a nufi wanda ya rage su ga wannan rukunin guda shida. To abin da muke kuma gani kenan bai taƙaita ba. Ba kuma in shi ga akwai sauran wanda rukunin su
Wancan naskin da ya zo a hadisi shi ake ce ma yake da suna jumlatan shi kuma wannan bayanin da ya tafsilan ne ma'ana rukunan imani guda shiddan nan su dai ne to a cikin su ne in za zo fara da bayani sai a ga wa'annan abubuwan da ke ciki yanzu misali ka kawo misalin me ake ce mishi ma'auni ko ma'auni a cikin imani guda a rukunan musulunci guda shidda cikin ne ke shiga al-imanu bil akhirah yawwa an gane da kyau ko idan imani da lahira anan yake shiga to kenan kaga babu abin da malam ya kara sai dai kara bayani ne akan wa'ancan yanzu an ce misali imani da littattafai ai kaga nan ba a ce imani da qur'ani ba ko kenan jumlatan ne aka kawo gaba ɗayan littattafan imani da mala'iku kaga ba a kawo su guda guda ba jumlatan ne imani da da ranar alkiyama ba a fara da bayani ba kenan sauran abubuwan duk suna shiga a ciki kenan shi nan kaman kara bayani ne shi ne kenan ai da ma shi ne gaba saboda na ga media akwai wani ya zo yana kokarin bai buɗe abin ba kamar yadda wanda ya amma kuma zai ke nuna cewa ai wannan abin bai tsaye sanan ba dan haka duk wanda ya kaza kaza ba shi ɗaya ne imanin ba wancan ne kuma kai imanin da shi ba zo imanin ka bai kammala ba saboda bai zo ta wannan shi da bayaye yawwa yawwa na'am na'am jazakumullahu khairan in kun gane magana shi abin da yake so ya nuna kun magana shi magana ce mai muhimmanci sosai kaman yana nuna akwai masu cewa ai arkanu imanu guda shidda nan ba su kadai bane akwai kaza da kaza da kaza da kaza alhali wannan kuskure ne domin an ce guda shidda na an kasu ne gaba daya to ya zo fi da bayani ne sai ami sai a sako sauran akwai wanda zai ce ma ban mu yarda da azabar kabari ba don a cikin imani guda shidda ba ami ba ba a kawo ba alhali kuma yana shiga cikin a cikin al'imanu bil yawmil akhir ko wannan shine abin da yake sai nuna mana jazakumullahu khairan na'am alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am na'am jazakumullahu khairan nan ma malam yana muna ishara ne da cewa shi ma wannan baitin abin lura ne inda yace wala tukfiran ahlas salati wa in asaw kada ka kahota masu sallah ko da ko sun yi zunubi shine malam yake ishara da cewa kenan yan bid'a suna a ciki eh har su suna a ciki matukar bu su yi bid'a ba wanda take hidda mutum daga musulunci musa akwai bid'a da take iya hidda mutum daga me daga musulunci kenan irin irin maulidi irin wani sadaka kwana arba'in irin wani zanen suna duk masu yi ba a ci ba a kafarta su sai dai bid'a ce suka yi ana gane da kyau ko kenan wannan shine kenan jazakumullahu khairan kenan sai in dai sun yi bid'a da take kai kamar yadda muka ce bid'a kala biyu ce akwai albid'atu fil i'tiqadi akwai albid'atu fil ibadat albid'atu fil i'tiqadi ko a ciki ba kowace ke kafarta mutum ba kuma albid'atu fil ibadat ita kai tsaye ma kasa an bata kafarta mutum misali bid'a ta wasu salati da sauransu da aka kyalkyala idan su duka ba su kafarta mutum sai inda mutum ya kai ga itikarin cewa wannan ya hina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma irin wannan ai babu sauran magana ko wanda shine kenan wallahu ta'ala a'lam alaikum assalam wa rahmatullah sai mun tambaya da na'am
amma mu'amala tsakanin ahlus sunna na'am za ka ga a hada sunna wani bangare yana kyamar dan uwansa a hada sunna wanda har za ta kai ga zai iya yin ba da shawara ga ilimi ga shawara ta tasiri akan a kan sunna wani ka za ka a taimaka mishi saboda dalilin ne kun san Allah ya shirya wasu abubuwa na wasu ƙungiyoyi haka daban-daban daban na'am na'am sannan a samu gari akwai ƙungiyoyi daban-daban na'am na'am sai ka iske wannan ƙungiya za ta aiki an sana neman gudun ba ba da wani kuma wannan abu da tutar duniya ana ɗabi'a take ana abubuwan nan neman gudun ba ga musulmai sai ya zamina saboda ni yanzu kungiyar ta kirai wannan aiki za ta aiki a wannan gari ni ban cike ta kuma ta hada sunna ce wani ma hada sunna ne kai bambanci suna ne kawai na kungiya duk wanda nake ganin zan yi faɗa mai sai ki ka taimaka mishi ba mu bane a rike kuma duk kalmar guda ce sunan da ya bambanta bai bambanta ɗabi'a na'am na'am na'am kuma aqidar aqidar bata bambanta ba na'am na'am na'am jazakumullahu khairan zan ƙara wannan bayani musamman shi gashi ana ɗauka duniya ta gari saboda ina abubuwan ba wai dan garin mu ɗaya ba ko dan ƙasan dan duniya ne wannan tambaya ba na'am na'am ba ne da ke da matsala da ke kawo da mutane cikin ta addini gaskiya jazakumullahu khairan eh wannan kusan matsalar da kuka faɗi kusan ina tsammanin kusan ko ina ana fama da ita dan a wata shida da suka wuce akwai wani gari cikin garuruwan cikin ƙauyukan buza ana ce masa hunkwe to kusan sun shirya daura wani wa'azi ne suka shirya wanda duk ƙauyukan buza sai da suka halarta to daura da suka bani suka ce suna so a samu wani littafi wanda zai rika bayani akan sabani tsakanin ahlus sunna ya yake ya kamata ya kasance to a lokacin sai muka samu littafi na ɗaya daga cikin manyan malamai da ake jima nasihati li ahlus sunna nasiha ta ga ahlus sunna sai muka sa wannan littafi inda bayani wanda yana yana da kyau wanda Allah ya jarabta da irin wannan ya saru wannan wannan wannan daura kin kuma ya kokari ya karanta wannan littafin zai nuna maka ba kowane irin sabani bane zai saka kyamaci mutum har ya kai kana kaurace masa sabanin da zai saka kyamaci mutum shine sabanin da yake a cikin usul abin da shahi asali na musulunci misali a matsayinka na ahlus sunna dole ne ka kyamaci dan kala katu wanda bai zada hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na ahlus sunna dole ne ka kyamaci dan shi'a wanda yake zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ni ahlus sunna kai ahlus sunna kai imani da alqur'ani nayi imani da hadisi kai imani da hadisi ina girma sahabban manzo Allah kana girma su duk wani sabani da zamu samu a cikin furu'i a cikin kananan abuwa ne kuma irin wannan sabanin an same shi a zamanin sahabbai amma wannan sabanin bai sa ba sun kyamaci juna bai sa ba sun kyamaci juna shi yasa al-Imam Shafi'i yana da wani kauli yake cewa qawli sawabun yahtamilu al-khata' wa qawlu ghairi khata'un yahtamilu as-sawab yace ni ra'ayina a wajena daidai ne amma tana iya kuskure ne ra'ayin dan uwana a wajena kuskure ne amma tana iya daidai ne sai kaga me yake nuni anan shine kinan idan kun samu sabani da dan uwanka kai abin da yasa baka yi da nashi ba dan kai kana ganin naka ne inganci shi ma haka to kenan wannan bai kamata ba a sa ya ce kami kayi watsi da nashi ko kuma ka bashi baya ko abin da ya kamata haka a takaice dai wannan fitina tana da girma sosai wanda ya kamata a ce ahlus sunna sun faɗaka akan ta kuma wannan ba komai bane illa fassara mana abin da manzon Allah yake cewa inna shaytana qad aysa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrish bainahum manzon Allah yace shaydan yanzu ya hudda tsammanin musulmai su komo suna bauta masa kamar yadda suke suka yi bautar gumaka sai dai yanzu abin da yake kokarin sa a tsakanin musulmai shine kiyayya da gaba a tsakanin su kenan wannan abu ne wanda shedan yake kokarin yi kai kuma a matsayinka na musulmi ne Allah ya umurce ka ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan tunda har ka san daga cikin hanyar shedan ya sa maka kiyayya tsakaninka da dan uwanka musulmi kuma Allah ya ce kada ka bi hanyar sa kenan sai ke kokarin mi duk abin da zai sa maka kiyayya da dan uwanka musulmi kai kokarin mi kai kokarin kawar da shi kai kokarin nisantar sa wannan ba karamar musiba bace Allah ya shirya ya hada kawunan mu in uwa musulmi wallahi in Allah yayi ka da salamatu sadr in Allah yayi ka da zuciya wanda ba ta da kyashi da kiyaya da hasada wallahi ka raba wuta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ana zamne sai wani mutum sai wani mutum ana zamne sai ce musu a yanzu wani mutum dan aljanna zai wuce saufa ya tulo alaikum rajulun min ahalil janna wani mutum na aljanna zai wuce a gabanku sai kuma manzala na liƙe baki sai wani mutum ya biyo ya wuce sai aka ƙara komowa gobe ana zamanin ce manzo Allah ya ce ya tulo alaikum rajulun min ahalil janna wani mutum na aljanna zai kulluwa ya wuce yanzu mutumin nan naje ya ƙara biyowa sai da manzo Allah ya kwana uku yana faɗa musu haka sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ni sai na bincika menene wannan wace irin ibara ce yake da da manzo Allah ya mishi shaidar aljanna har sau yanzu da yazo a gidansa da ƙarshe dai ya ga ibadar da yake yi ya ma hishi yawan ibada ya hishi yawan azumi ya hishi yawan qiyamul layli da ƙarshe dai da tura ta kai bango ya tambaye sa wai wace irin ibara ce kake yi domin manzon Allah ya yi shi ya maka shaidar aljanna hasa uku sai ce inni la abitu wa fi qalbi hiqdun wala hasadun ala muslimin yace in dai akwai ibadar da nake ganin ta bani wannan matsayin shine bana kwana alhali a zuciyata akwai kiyayya da hasada da kyashi ga wani musulmi manzo Allah ko ya tabbatar wannan shine abin da ya bashi wannan matsayin idan ba karamin bala'i ba ne mutum ya kasance yana ƙiyya da musulmi yana ƙiyya da musulmi don uwan shi Allah ka gane da mu ka shirya da mu kuma kare mu daga wannan makircin na shaidan da yake ƙoƙarin raba kawunan al'umma musulmi wanda wannan yana daga cikin dalilin abin da yake jawo ma sunna kuma baya a wannan zamani me yasa a can baya sunna ta yi ƙarfi a lokaci guda ta yaɗu dan a lokacin ahlus sunna sun kasance masu son junansu ana rungumar juna ana son juna ɗai baya ƙashin ɗaya ɗai baya ba ɗai hasada kowa yana jin wannan ɗan uwan shi ne abin da ya shahe shi ya shahe shi dalilin wannan sai ne sai sunna ta yaro kuma ta yi tasiri amma a yanzu da aka kyamaci juna sai abin tasirin ya ne tasirin ya rage tasirin ya rage sunna ta rage ƙarfi ba kamar da ba Allah ka shiryar da mu sa mu kasance da zuciya wadda take mai cike da haske da soyayya ga yin uwan musulmai wannan shine kenan ina ji haka zamu dakata kenan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمه الله وبركاته